الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 30 ga watan shawwal shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 24 ga watan bakwai shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamu al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wato ita salatu duha wadda a hausa ake kiranta wallaha sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana da fadula wadda take mai girma kamar yadda hadisi ne ingantacce ubangiji ta'ala da kansa ke faɗa cewa ya kai ɗan adam yanzu ya gagari ka yin raka'a biyu a farkon yini na isar maka duk abin da ka sa gaba ƙarshen yininka ma'ana tun daga farkon shi har ƙarshe tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa umarnin wasu daga cikin sahabbansa game da lazumtar salatu duha kamar yadda abu huraira Allah ikara masa yadda ke faɗa cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallama bi salati yace masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya game da abubuwa uku cewa in lazimce su na nace a kansu farko wato shine saumu salatati ayyamin min kulli shahar azumin kwana uku a kowane wata abu na biyu wato shine salatu duha shine ke cewa warakatani yake cewa warakataini fi duha ko kuma wa salatu duha wato abu na biyu shine wato salatu wannan salatu duha raka'a biyu a lokacin wallah sannan abu na uku wato shine yace wa an utira qabla an anaba manzo Allah ya umarce ni da yin wuturi kafin na kwanta sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci abu huraira da cewa ya yi ƙoƙari ya yi shafaɗinsa da wuturi kafin ya kwanta domin ya kai kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya kwanta to baya iya falkawa sai alfijir ya keto domin muzakara da yake ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare yakan dan sha dare to in ya kwanta baya farkawa sai bayan ketowa alfijir shi ko karshen lokacin wutiri shine ketowa alfijir da zaran alfijir ya keto to wutiri ya fadi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da cewa yayi kokari yayi shafa'insa da wuturi kafin ya kwanta don haka malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake tabbatar da duk wanda baya da tabbacin falkawa a ƙarshen dare to abin da ya dace ya gabatar da shafa'insa da wuturi tun a farkon dare amma duk wanda yake da tabbacin falkawa a ƙarshen dare to wannan an so ya jinkirtar da shafa'insa da wuturi a ƙarshen dare ya yi saboda wannan lokaci shine fiyayye sulusul lailin akhir to don haka a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana wato shar'ancin salatu duha cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce masa da yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallama bi salatin sai ce bi siyami salatati ayyami sai ce wa raka'ataini fi duha sai ce wa an utira qawla anana karin fa'ida ita salatu duha sallar wallaha karancin ta shine raka'a biyu gayata raka'a takwas kenan kakan iya yin raka'a biyu kakan iya yin hudu kakan iya yin shida amma karshe shine raka'a takwas kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari wato ummu hani diyar abu dalib Allah in kara mata yadda ta tafi gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka amal fathi shekarar da aka ci maka da yaki sai ta tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wanka yarsa fadima ta suturce shi da wani mayafi da ta yi sallama aka karfi sallama manzan Allah yana cikin bandakin sai yake cewa wane ne ke sallama sai aka ce masa ummu hani manzan Allah sai yake cewa marhaban bi ummi hani lale lale da ummu hani ummu hani take cewa lokacin da ya gama wanka da ya fito ta ce ya yi raka'a sai da ya yi raka'a takwas ta ce a wannan lokaci kuma lokaci ne wanda yake na wallaha don haka wannan hadisi shine malamai suka ce gaya game da salatu duha shine raka'a takwas karancin ta raka'a biyu sannan ita salatu duha an fi son a yi ta a lokacin da rana ta fara gumi farkon lokacin ta dai shine bayan ketowar bayan kudowar rana ta ɗaukaka gwalgwadon tsawon goron mashi misali in rana tana fitowa a ƙarfe shida to zuwa shida da kwata shine farkon lokacin wallaha kenan sai ka kiyasta a kowane lokaci bayan hudowar rana da minti sha biyar to wannan shine lokacin da ya halatta a yi sallah ta nafila shine wato gwalgwadon kenan ta ɗaukaka gwalgwadon tsawon goron bashi wannan shine farkon lokacinta ƙarshen lokacin sallar wallaha lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin karkata inuwa za ta sauka to wannan shine ƙarshen lokacinta a wannan lokaci kuma ba a sallah ta nafila sai nafila wadda take da sababi domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin sallah ta nafila a lokacin guda uku lokaci na farko shine lokacin huduwar rana na biyu lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin karkata tana shirin karkata na uku shine lokacin fadawarta to don haka in rana ta kai tsakiya inuwa tana famar sauka to a wannan lokaci ba maganar salatu buha don haka dai an so yin ta lokacin da rana ta fara gumi kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke faɗa cewa salatu da awwabi na hina tarmidul fisal sallar masu matukar komawa ga ubangijinsu da tuba shine lokacin da wato 'ya'yan taguwai suke jin gumi na rana shi kuma gumi na rana yana sabawa daga lokaci zuwa lokaci a lokacin rani a karfe 8 ma zuwa karfe 8 da rabi rana zaka ga ta fara gumi amma a lokacin dari akan kai kusan karfe 10 wani lokaci har zuwa 11 don haka dai an fi so dai a yi ta a lokacin da rana ta fara gumi amma tare da cewa mutum yana iya gabatar da ita tun a farkon lokacin da bayan hudowar rana da minti sha biyar misali na'am ya bar mahallin to shi kokwanto ba a waiwayawa zuwa gare shi in dai bayan gama sallah ne a cikin sallah ne in ka samu kokwanto to a nan sai ka yi gini akan yaƙini kamar misali kana cikin sallah sai kake kokwantan a raka'a ta farko ne kake ko a ta biyu to anan sai ka ɗauke ta a matsayin ta farko domin ta farkon kana da tabbas ta biyun shine baka da tabbas ko kana kokwantan a raka'a ta biyu nake ko a ta uku sai ka ɗauke ta a matsayin ta biyu ce haka lokacin da ka yi sujada ka zauna kana tahiya sai kana kokwantan shin ni a raka'a sujada ɗaya na yi ko biyu na yi kenan ɗayan kana da tabbas sai ka koma ka yi sujada ta biyu to amma bayan salam cewa daga sallah wannan sai ka samu yaƙini in kokonto ya zo maka ba za ka waiwaya zuwa gare shi ba in ka samu yaƙini lalle sujada ɗaya kai to a wannan lokaci sai ka tashi kai harama ka zo da raka'a cikakka sannan in ka salamce sannan ka yi sujada ba'adi na'am alaikum
hadisin da yake hana tattare kaya a cikin sallah yana shiga mutum ya tattare hannun rigar sha da kowane wai hadisin da yake hani game da wato shine kamar misali tattare wannan kamar hadisin da yake na wannan al-ishtimadu samma irin kurman yafi da ku kuma tattare kamar misali tufafi a cikin sallah kamar misali sabi gar da sauransu da abin da ya kama da haka shine dan uwa yake tambaya shin nade hannun riga yana daga cikin haka lalle shi nade hannun riga akwai lokacin da yake zama wajibi dole ne mutum ya nade shi kada ya bari ya sauka saboda isbali yana kasancewa a wando haka a hannun riga haka wato a cikin rigar tsawon ta kanta haka a cikin rawani kamar yadda hadisi ne ingantacce idan hannun riga ya wuce alko idan aka ce alko nan shine tsintsiyar hannu to anan dole ne musulmi ya tattare hannun rigar shi na ne shi an gane ko bai ya halatta musulmi ya saki hannun riga ya wuce nan tsintsiyar hannu kamar yadda wando bai ya halatta mumini ya saki wandonsa ya wuce idan sau idan sau dole ne ya bayyana idan ya wuce idan sau wannan haramu ne to don haka a nan a takaice in hannun riga ya zamanto ya wuce tsintsiyar hannu to a nan mutum ya zama wajibi ne na naɗe shi sawa'an yana cikin sallah ko yana wajen sallah don haka kenan baya ciki in kamar misali ya riga ya wuce ka'ida ne wannan mutum yana iya naɗe shi darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun shiga baban da ke bayani game da sifar sallah ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani a baya in ma ka ce sifatus sala ko ka ce kaifiyatus sala ko ka ce hay'atus sala domin in aka ce sifa da kaifiya da hay'a dukkansu wato abu ɗaya ne mutaradifat ne shine malam ya zo mana da hadisi na abu huraira allah ya kara masa yadda a farkon baban wanda bayani ya gabata akan hadisin shine hadisin khallat ibn rafi kamar yadda abu huraira allah ya kara masa yadda ya rawaito shi wannan sahabi wanda ake kiran shi khallat ibn rafi allah ya kara masa yadda wani lokaci ya shigo masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na gefe a zaune kallad wato sai sallah ita ce tahiyyatul masjid sai dai sallar ba kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bane ya koyar domin sallah ce ya yi kotan kurciya sallah ko kotan kurciya ko shekara dubu mutum ya yana yi Allah ba zai karba ba kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana sallah hoton kurciya ma'ana baya cika ruku'u da sujada ma'ana in ya dora kansa a gushi gushinsa akan ƙasa daga ya dago to baya zama kawai sai ya koma sujada ta biyu haka in yayi ruku'u baya idan ya dago daga ruku'u baya miƙewa ya tsaye kai tsaye sai ya je sujada an gane ko wani lokaci zaka ga shi mai hoton kurciya yana ɗagowa kai har ya maidawa zai ba maganar ya ɗago bayan shi ya zauna tsakanin sujada ta farko da ta biyu da ya gan shi yana irin wannan sallah sai yake cewa subhanallah mamaki ce wani tun yaushe kake irin wannan sallah ya ce wallahi tun yau da shekara ashirin ya ce to abin da nake tabbatar maka in ka sake ka mutu akan irin wannan sallah ya ce wallahi inda ka sake ka mutu akan irin wannan sallah da kake ya ce wallahi da ka mutu ba kan tafarkin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba to don haka shi wannan sahabi Khallad ibn Rafi hoton kurciya ce da ya gama sai ya zo ya tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sallama manzan Allah ya karbi sallama manzan Allah sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli manzan Allah ya ce masa koma sake sallah domin wannan ba sallah bace kai ya koma ya bubbuga ya dawo ya sake sallama manzan Allah ya karbi sallama manzan Allah ya ce masa koma dai sake sallah wannan ba sallah bace kai ya koma ya sake ya dawo maza Allah ya ce masa ya yi sallama maza Allah ya karbi sallama maza Allah ya ce masa kuma dai sake wannan ba sallah ba ce kai a karo na uku sai ya ce wallazi ba a saka bil haqqi la usinu ghayraha ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya rasulullah ya ce wallahi ban iya wata sallah in ban da wannan ba ya ce ya rasulullah ko yadda ni yanda ake sallah a lokacin nan wannan yana nuna mana kamar yadda malamai suka yi bayani dukkan wasu al'amurat abubuwan da aka yi umarni to jahilci ba uzuri ba ne ka ce a ni ban sani ba kai da Allah ya umarce ka cewa ka tashi ka je ka nemi sani cewa ban sani ba ba uzuri ba ne a inda uzuri yake zama wato a inda jahilci yake zama uzuri shine a lokacin da mutum ya aikata abin da aka yi hani kai baka san cewa an yi hani ka aikata to anan kana da uzuri amma duk abin da aka ce ka yi to wannan jahilci ba uzuri bane dole ka tashi ka je ka nemi sani to don haka a nan da yi wannan sallah botan kurciya da ya dawo manzo Allah ya masa koma saki wannan ba sallah bace kai a karo na uku ya ce ya rasulullahi rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah in ban da wannan ya rasulallahi karantar da ni yadda ake sallah maza Allah ya ce masa idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah fa asbigil wudu'a maza Allah ya ce ka cika arwalla cika arwalla shine zawwa da farillai da sunnoni da mustahabbai sakamakon duk wanda ya kyautata arwalla a ƙarshe yayi wannan addu'a da aka sunnanta za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas sai ya zaɓa ya darje a ranar kiyama kamar yadda hadisi ya gabata a cikin kitabu fahara a cikin babu wudu maza Allah ya ce masa idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah fa asbigi wudu'a maza Allah ya ce ka cika arwalla mastaqbil alqibla maza Allah ya ce sannan ka fuskanci alqibla ya gabata fuskantar alqibla sharaɗi ne daga cikin sharaɗa na ingancin sallah a lokacin da mutum yake sane da alƙiblar kuma yana da iko akan fuskantarta kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja amma a lokacin da mutum ya jahilci alƙibla to anan sai ya zabi inda ya ga dama daga cikin jihohin nan guda hudu ya yi sallah bayan gama sallah in kuskuren shi ya bayyana to ba maganar sake sallah in ana cikin sallah ya gane cewa a yamma yake sallah kamar yanayin mu anan ya kauce ma alƙibla to sai ya juya ya fuskanci alƙibla ba tare da yanke sallah ba a lokacin da ake cikin yanayi na kunci kamar misali yanayi na yaki an gane ko to a lokacin nan shi ma fuskantar alƙibla ya sauka haka a lokacin da mutum yake cikin tafiya yana cikin bulaguro a sallah ta nafila shi ma fuskantar alƙibla ba sharadi bane don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah ta nafila akan abun hawansa kuma duk inda abun hawan ya fuskanta da shi to amma duk lokacin da zaka yi sallah kana sane da alƙibla kana da iko akan fuskantar ta to wannan sharadi ne daga cikin sharuɗa na ingancin sallah kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kun mastaqbilil qibla sannan ka fuskanci alqibla fa kabbir manzon Allah ya ce kai kabbara shine ka ce Allahu akbar Allahu akbar yin wannan lafazi shine abin da ya zama tilas ya zama wajibi don haka malamai suka ce zawwa da wani lafazi maimakon haka koda ya kunshi ma'anar haka to wannan bai yi ba dole ne ka zo da siga ta Allahu Akbar tare da cewa al-ahnaf malaman hanafiya su sun tafi akan cewa duk wani lafazi wanda ya kunshi girmama ubangiji subhanahu wata'ala zaka iya bude sallah da shi ka ce Allahu a'zam ko Allahu ajal da abin da yake kama da haka to amma jumhur malamai suka ce dole ne mutum ya zo da wannan siga Allahu Akbar domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama rayuwarsa gaba daya bai taba bude sallah da wani lafazi in ban da wannan manzon Allah ya ce masa kun makara ma ta yassara ma ka min alqur'ani sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa tare da kai na alqur'ani kenan bayan ka karanta Fatiha domin manzon Allah ya faɗa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an an gane ko ko kuma sun makara amata ya sara ma'aka min alkur'an kenan wanda bai iya fatiha amma ya iya wata sura daga cikin surorin alkur'ani to wannan abin da ya sauƙaƙa shi ne zai karanta tare da cewa akan wannan gaba malaman hanafiya suka tafi akan cewa karanta fatiha baya daga cikin rukunnan sallah kana iya yin sallah ba tare da ka karanta fatiha ba domin ubangiji ta'ala ya faɗa faƙara ma ta yassara min alkur'an sannan kuma a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tun makara ma ta yassara ma aka min alkur'an sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa tare da kai na alkur'ani to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa karanta fatiha rukuni ne daga cikin rukunnan sallah kowace raka'a sai ka karanta fatiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallah ingantacciya ga wanda bai karanta Fatiha a cikin sallarsa sannan sai ya ce umarka manzon Allah ya ce sannan kai ruku'u hatta ta kuma inna raki'a manzon Allah ya ce sai ka nutsu wato kana ruku'u sai ka nutsu kenan halin kana ruku'u menene natsuwar sai ya zamanto wato shine kasusuwanka sun tabbata a lokacin da ka duka kenan ya zamanto ka nutsu a cikin ruku'u don haka karancin nutsuwa a cikin ruku'u a kaɗan ka zo da tasbihi uku sannan ya ce sun marfa hatta ta atadi da ka'ima manzan Allah ya ce sannan ka ɗago kanka daga ruku'u sai ka daidaita kana tsaye menene daidaita mutum yana tsaye sai kowane ƙashi ya koma mahallinsa kowace gaba kenan ta koma mahallinta don haka kasancewar wato aka sunanta mana addu'o'i bayan dagowa daga ruku'u idan ka dago zaka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi a wata riwaya da ke cikin sahihu muslim mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahad as-sana'i wal majdi أحق ما قال ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan addu'o'i gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi idan ya dago daga ruku sannan sai ya ce masa kun masujud manzo Allah ya ce sannan kai sujada hatta ta kuma inna sajida sai ka nutsu kana mai sujada karanci kai tasbihi uku marfa maza Allah ya ce sannan ka ɗago daga sujada hatta ta kuma inna jalisan wato sai ka nutsu kana zaune don haka a nan ma an sunanta mana shine rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli ko Allahumma gafirli warhamni wahdini wa afini warzuqni addu'ar da aka sunanta mana tsakanin sujada ta farko da ta biyu bayan ka ɗago daga sujada ta farko ka zauna thumma sujud maza Allah yace sannan kai sujada hatta ta kuma inna sajida ka koma sujada ta biyu sai ka nutsu kana mai sujada kaga nutsuwa a nan a kaɗan ka yi tasbihi uku kaga mai kotan kurciya ko tasbihi ɗaya baya yi thumma fa'al zalika fi salatika kulliha manzo Allah yace sannan ka aikata haka a sallar ka gaba daya akan wannan gaba malamai suka tafi akan cewa karanta Fatiha a kowace raka'a rukuni ne daga cikin rukunin sallah saboda akwai an gane ko anan manzo Allah ce ya masa thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata wannan a sallar ka gaba daya kina a kowace raka'a haka zaka yi don haka a nan malamai suka tafi akan cewa nutsuwa a cikin sallah rukuni ce daga cikin rukunan sallah shine yake cewa waddu ma'aninatu fi jami'i arkani sala saboda a nan manzon Allah ya yi masa sannan kai ruku'u sai ka nutsu kana mai ruku'u sannan ka dago sai ka daidaita kana tsaye shine nutsuwa sannan ka yi sujada manzon Allah ya ce hatta ta kuma inna sajida tumar fa sai ya ce hatta ta kuma inna jalisan to don haka malamai suka tabbatar da cewa nutsuwa a cikin dukkan rukunan sallah wannan rukuni ne wato a cikin sallah gaba ɗaya rukuni ne daga cikin rukunanta shine bayan malam ya faɗa cewa wannan hadisi wato akhrajahu sab'a wal lafzu lil bukhari sai yace naga ibnu majah da dangane na al imam muslim hatta taquma inna qa'ima kenan maimakon hatta ta'tadi da qa'ima kenan lafazin ta'atadi da sai ka fassara shi da wannan lafazi me ake nihi da al-itidal shine ad-dumanina ma'ana shine nutsuwa sannan sai yace akwai kwatancin sa hadisin rifa'a ibn rafi a wurin al-imamu ahmad da ibn hibban manzo Allah yace hatta ta kuma inna qa'iman sai ka nutsu kana tsaye kenan bayan ka dago daga ruku'u na ga al-imamu ahmad shi kuma riwayarsa sai ce fa aqim sulbaka hatta tarji al idam manzo Allah yace idan ka dago daga ruku'u ka miƙe tsatsanka sai kowane kashi ya koma mahallinsa duka dai abin da ake nihi shine nutsuwa na ga al-Imam nasai da al-Imam Abu Dawud riwayarsu daga hadisin Rifa'a ibn Rafi manzo Allah yace inna halan tatimma salatu ahadikum hatta yusbiga ruku'a maza Allah ya ce kusan da cewa sallar ɗayanku ba ta cika sai idan ya kyautata arwalla an gane ku sai mutum ya kyautata arwalla sannan Allah yake karɓar sallarsa sai ce kama amarahullahu ta'ala kamar yadda Allah ya umarce shi thumma yukabbir Allah ta'ala sannan wato ya ce Allahu akbar wa ya hamadahu wa yusniya alaihi wato ya gode masa ya kyautata yabo a kansa ma'ana shine karanta fatiha kenan ga wanda kenan ya iya fatiha wanda bai iya fatiha sai ya zo da abin da ya kunshi yabo ga ubangiji subhanahu wata'ala ko da baya jin larabci misali sabon musulunta ne amma ya san yadda ake yabon ubangiji subhanahu wata'ala yana da abin da zai yabo ubangiji to zai zo da shi wa fiha wato a cikin wannan riwaya sai ce fa in kana ma aka qur'an manzo Allah ya ce masa in akwai wani abu na alqur'ani tare da kai ka haddace wata sura daga cikin surorin ko wasu ayoyi na alqur'ani manzo Allah ya ce fakara ya ce karanta shi yana wannan yana nuna mana wanda bai iya fatiha ba iya abin da ya iya na alqur'ani ko da aya ɗaya ce da ita zai yi sallah wa illa fahmadillaha idan ku bai baya da komai na alkur'ani daidai da aya ɗaya bai sani ba manzo Allah ya ce masa fahmadillaha wato ka gode ma ubangijin ka ka yabe shi wa kabbirhu ka girmama shi wa hallilhu wato kai haidala shine ma'ana ka kebance duk wani abu mai sunan ibada gare shi shine kenan fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu kenan فحمد الله كتي الحمد لله وكبره كتي الله أكبر وهلله كتي لا إله إلا الله كنا كذول ودن نسيغا ناقا الإمام أبو داود رواية سمزا الله يتي مسا ثم قرأ بأم القرآن سننك كرن تفاتها أنغانيكو وبما شاء الله دا أبن دا الله يسو دا هكا وانشان wato lafazi na farko da ya ce makara ama ta yi sara ma aka minar ƙur'ani ban makawa sai mutum ya karanta fatiha sannan ya zo da abin da ya sauƙaƙa don haka a wannan riwaya ce masa makara abi umil kitabi sannan ka karanta fatiha wa ma sha Allahu da abin da Allah ya so ma'ana abin da ya sauƙaƙa tare da kai na alƙur'ani na ga ibn hibban thumma bima shi'ita da yace thumma qara'a bi ummil kitab sai yace thumma bima shi'ita yace ka karanta fatiha sannan ka karanta abin da ka so kenan na alƙur'ani an gane ko don haka kenan mutum yakan iya ciro wani bangare na alkur'ani ya karanta ba sai sura ba kamila kana iya ciro wannan sura ka karanta ka ciro wannan sura ka karanta sai dai ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya faɗa a cikin littafin sa zadul ma'ad cewa karanta karshen sururi a sallah yace wannan a kullun yau da gobe yace ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace domin akwai wanda suke na cewa a kullun abin da za su karanta kawai karshen sura ne idan suka ciro wannan karshen wannan sura suka karanta sannan hannu sai su tsallaka wata sura kuma karshen ta hannu za a ciro a karanta za mu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an abi humayd as-sa'idi radiyallahu anhu annahu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam إذا كبر جعل يديه هبو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه لكبله وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce ta abu humaid as-sa'idi Allah ya ƙara masa yadda na faɗa cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara wato idan yayi kabbara ta harama ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi manzon Allah yakan sanya hannayensa dabra da kafadinsa me ake nihi da yadaihi anan ai kaffaihi manzon Allah yakan sanya tafukan hannunsa wato dabra da kafadunsa dabra da kafadu kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi takbiratul ihram to yakan sanya idan zai yi takbiratul ihram yakan sanya tafukansa kenan hannuwansa dabra da kafadunsa haka kenan nan akwai kuskure na wanda zai yi haka kenan iya abin da ake daga su daura da kafadu tare da cewa akwai riwaya wadda wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dan daga su sai ya zamanto ya tsotsin shi sun dabrance wato shine fatar kunnuwansa kenan yakan dan daga haka sai ya zamanto ya tsotsin sun dabrance kenan fatar kunnuwa kenan maimakon haka dabra da kafadu nan ita ce ake nihi da kafada kenan haka yake daga hannuwa wani lokaci yakan dan daga suke na yatsotsin sai su zama to sun dabarci nan shine furulu nai tare da cewa shi daga hannu wato a farkon sallah kusan ya zamanto kala uku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba mu ce daga hannu ba yin kabbarai ya zamanto wato kusan kala uku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daga hannayensa wato tare da kabbara an gane ku lokacin da yake cewa Allahu akbar to a lokacin nan yake daga hannu tare da kabbara yake daga hannu kenan Allahu akbar kamar yadda abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin na cikin sahihul bukhari da sunanin nasa'i da as-sunan kubra na al-imam al-baihaqi ibn umar ke cewa رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما هدو منكبيه yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fara kabbara ta sallah a lokacin da zai yi kabbara manzon Allah ya daga hannuwansa har sai da ya sanya su daura da kafadinsa kenan yana cewa Allahu akbar kuma a lokacin nan kuma yana daga hannu nau'i na biyu shine wato sai bayan mutum ya kafin mutum ya yi kabbara sai ya daga hannuwansa kenan arrafu qabla takbir daga hannuwa kafin kabbara kenan sai ka daga hannuwan ka daura da kafadu sannan sai ka ce Allahu akbar kamar yanda shi ma hadisi ne tabbatacce riwaya ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin sahihu Muslim da kuma wato littafin da ake kiran shi raful yadain na al-Imam Bukhari sannan haka hadisin yana cikin sunani Abi Dawud da sunanin Nasa'i Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya tashi zuwa sallah manzan Allah yakan daga hannuwansa sai sun dauranci kafadinsa sannan manzan Allah ya ce Allahu akbar kaga wannan riwaya tana tabbatar da daga hannuwan na rigayar kabbara sai mutum bayan ya daga hannuwa daura da kafadu sannan ya ce Allahu akbar sannan nau'i na uku shine wato yin kabbara wannan daga sannan wato daga hannuwa bayan kabbara kenan sai bayan ka ce Allahu akbar sannan kuma ka daga hannuwa sai bayan mutum ya yi kabbara sannan ya daga hannuwa kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta malik ibn al-huwairis Allah ya kara masa yadda ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udnayhi وإذا ركع رفع يديه حتى يهابي بهما أذنيه wato shi ne yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi kabbara ya ce Allahu akbar rafa a yadayhi hatta yuhabi ya bihi ma uzunaihi sannan manzon Allah sai ya daga hannuwansa sai sun dabaranci kunnuwan shi kenan anan abin da muke so mu gane ba tafukan hannun ba suke dabrantar kunnuwa kamar yadda malamai suka haɗa tsakanin waɗannan riwayi wani lokaci kenan yakan ɗaga hannuwan sama da kafaɗa kenan sai ya zamanto ya tsotsin shi sun gabarci wato shine fatar kunne kenan kaga a wannan riwaya kenan ɗaga hannun na kasancewa bayan kabara sai yayi kabara sannan yake ɗaga hannu to don haka shi wannan hadisi da yake gabanmu wannan shi yana nuna mana cewa shine yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi kenan wannan nau'i na uku yake nuna mana sai yayi kabbara sannan yake daga hannu an gane ko tunda cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi kabbara ja'a da yadaihi hazuwa mankibahi sai ya sanya hannuwansa daura da kafadinsa wa idza raka haka yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ruku'u amkana yadaihi min rukubatayhi manzon Allah yakan tabbatar da wato tafukansa akan gwiwoyinsa shi ma lafazin yadaihi anan kaffaihi ake yi manzo Allah idan ya yi ruku'u yakan tabbatar da tafukansa wato akan gwiwoyinsa don haka ɗora hannuwa akan gwiwa idan mutum ya yi ruku'u wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce kuma hasara bahara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sunkuya bayansa al-imamu al-khattabi Allah ya ji kansa yake cewa ma'anar hasara baharahu manzon Allah sai ya sunkuya bayansa min gairi ta ba tare da ya yi baka ba ya tambure don haka shi ruku'u ana buƙatar gadon bayan mutum ya zamanto ya daidaita wato da wuyansa da kanshi shine malamai suke misalin cewa inda za a dora ƙwarya idan mutum ya yi ruku'u to ba za ta gangare ba sabanin wanda in sun yi ruku'u mutum zai duka ya sadda kai tamkar an yanka zakara wani ko sai ya dago kai ma'ana bayan shi ya dago shi wanda in ka dora abu zai iya gangarawa baya wani ko in yayi ruku'u in ka dora wani abu zai iya gangarawa gaba to shi ruku'u yanda yake a sunna kenan mutum ya daidaita gadon bayansa da wuyansa da kanshi kenan yanda inda za a dora ƙwarya akan gadon bayan mutum ba za ta yi gaba ba za ta yi baya ba shine yace kuma hasara zahara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sunku ya gadan bayansa ba tare da tankwarewa ba kenan ya daidaita gadan bayansa da wuyansa da kansa fa idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kansa daga ruku'u istawa manzo Allah sai ya daidaita tsaye hatta ya huda kullu faqarin makanahu har sai kowane kashi ya koma wato gunsa kowane kashi sai ya koma gunsa shi ne ce hatta ya huda kullu faƙarin makanahu har sai kowane kashi ya koma gunsa kenan shi ne kamar yadda ya gabata manzo Allah ya ce masa marfa hatta ta'tadila qa'iman a wata riwaya hatta taquma inna qa'iman shine yace fa idza rafa'a ra'asahu idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dago kansa daga ruku'u istawa manzon Allah yakan daidaita tsaye hatta ya huda kullu faqarin makanahu har sai kowane kashi wato ya koma gunsa lafazin faqar kashi ake nihi jamunsa shine faqarat fa idza sajada wato idan yayi sujada wa ba a yadaihi manzon Allah yakan aza tafukansa an gane ku shi ma ya dai a nan ana nihi kabbai yakan aza tafukansa a kan ƙasa ghaira muftarishi ba yana mai shimfiɗa damatsansa wala ƙabiru hima kuma ba yana mai jinƙe tafukan ba ghaira muftarishi wato ba yana mai shimfiɗa damatsansa in aka ce damtse shi ne na kina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi sujada yakan dora tafukan hannayensa akan ƙasa kenan damtsan baya shimfiɗa su akan ƙasa mutum ya yi haka irin na kare wala ƙabibu hima kuma manzan Allah baya jimke tafuka idan ya ɗora su akan ƙasa lokacin da ya sujada bai ya jimke tafukan shi yakan shimfiɗa tafin hannun ya tsotsin shi ya zama sun fuskanci alƙola shine a nan kenan ya ce faɗi za sajada wato idan ya yi sujada wa ba a yadaihi yakan aza tafukan hannayensa a kan ƙasa ghaira muftarishin aizira aihi ba yana mai shimfiɗa damatsan shi ba a kan ƙasa wala ƙabilu ma kuma ba yana mai jimƙe tafukan hannun ba wasta da bi a turafi a sabi irjilaihi alƙibla wato manzon Allah yakan fuskanci alƙibla da gefen yatsotsin ƙafafuwansa kenan kafa manzon Allah yakan kafa idan ya kafa kafas to ya tsotsin sukan fuskanci alƙibla kenan kuskure ne a nan ya zamanto ya tsotsi ya zamanto mutum ya lankwasa su sun kalli ƙasa kenan haka yake musu ya tsotsin kafa kenan sukan meke su fuskanci alƙibla kuma ƙarin fa'ida abin da yake sunna idan mutum ya yi rukuwa ne ya yi sujada to digadigansa haɗe su yake ba buɗa su ba ake kamar yadda hadisi ne tabbatacce mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan haɗa kenan digadigan shi idan ya kafa kafa akan ƙasa kenan lokacin da ya sujada kenan ba ware ƙawabuwa ba ake in mutum ya yi sujada a game digadigan yake sai ya zamanto cikin yatsotsin kaba ya zamanto cikin yatsotsin ya zamanto ya danganta zuwa ƙasa kenan kuma kan yatsotsin ya fuskanci alƙibla kenan haka ba haka ba shine anan yake cewa wastaqbala bi atrafi asabi irjilaihi alqibla yakan fuskanci alqibla wato da gefen yatsotsin kafafuwansa wa idza jalasa fi rak'atayn idan ya zauna a raka'a biyu kenan ga sallah wadda take mai zama biyu kamar magariba ko azhar ko la'asar ko isha idan ya zauna fi raka'ataini a raka'a biyu jalasa ala rijlihi al-yusra manzon Allah yakan zauna akan kafarsa ta hagu kenan kafar ta hagu akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zama wa nasaba al-yumna ita kuma kafar dama sai manzon Allah ya kafa ta an gane ko sai ya kafa ta cikin yatsotsin ya danganta zuwa ƙasa su kuma kan yatsotsin gefen yatsotsin kenan ya fuskanci alƙibla kenan ita wannan kafar hagu yakan limke ta sai ya zauna a kanta ita kuma kafar dama sai ya kafa ta an gane ko idan ya kafa ta kenan cikin yatsotsin ya danganta zuwa ƙasa sannan gefen yatsotsin kuma ya fuskanci alƙibla shine yace wa idza jalasa fi raka'ataini in ya zauna a raka'a biyu kenan zama na farko jalasa manzon Allah yakan zauna ala rijlihi yusra akan kafarsa ta hagu wa nasaba yumna kafar dama kuma manzon Allah sai ya kafa ta wa idza jalasa fi raka'ati al-akhira idan ya zauna a raka'a ta karshe kenan zama na biyu qaddama rijlahu al-yusra manzon Allah yakan gabato da kafarsa ta hagu sai ta fito bangaren shi na dama kinan maimakon a wancan wato a farko ya zauna akan kafar hagu to a zama na ƙarshe manzon Allah sai ya turo kafar hagu sai ta fito kenan bangaren na dama wa nasaba al-ukra ita kafar dama kuma manzon Allah sai ya kafa ta kamar yanda ya kafa ta a zama na farko wa qa'ada ala maq'adatihi kuma sai ya zauna akan mazauninsa an gane ko bangaren jikin shi kenan wanda ake a Hausa ake kira da katara kenan mutum sai ya zauna akan mazauninsa kenan maimakon a zama na farko ya zauna akan kafar hagun ya kafa ta dama to a zama na biyu ita kafar hagun manzon Allah yakan turo ta baya zama akan ta sai ya turo ta ta fito bangaren shi na dama kafar dama ku sai ya kafa ta kamar yadda ya kafa ta a zama na farko kenan sai ya zauna a kan ɓangaren jikin shi wanda yake na hagu irin wannan zama shine ake kiran shi tawarruk don haka canzawa game da wato zama na farko da na biyu wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk sallar da take da zama na biyu to zama na farko yakan canza da zama wanda yake na ƙarshe kenan na farko mutum ya zauna akan kafarsa ta hagun ya kafa ta dama a zama na ƙarshe sai mutum ya turo kafar hagun ta fito ɓangarensa na dama ta kafar dama kuma ya kafa sannan kuma sai ya zauna kenan akan ɓangaren jikin shi shi ne ya ce wa ƙa'ada alama ƙa'adatihi sai ya zauna akan mazauninsa kenan nau'in wannan zama shine ake kira shi a tawarruk a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin bayani game da sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya dai farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi kabbara ya ce Allahu akbar sannan ya daga hannuwansa daura da kafadinsa in ya yi ruku'u kuma yakan tabbatar da tafukansa kenan akan gwiwoyin kenan yakan juke su ya dora tafukan sannan yakan sunkuya bayan shi in yayi ruku'u amma bayan manzon Allah yakan daidaita shi baya baya maida shi ya zamanto baka domin baka a tankware yake kenan baya saddawa ya zamanto in an dora ƙwarya za ta iya yin gaba baya dago kansa haka yadda in an dora za ta yi baya kenan yakan daidaita gadon bayan shi da wuyan shi da kanshi sannan kuma in ya dago daga ruku'u manzon Allah yakan daidaita a tsaye sai kowane kashi ya koma mahallinsa sannan in ya yi sujada manzan Allah yakan dora tafukansa a kan ƙasa amma dautsen shi manzan Allah baya shimfiɗa shi a kan ƙasa sannan kuma tafukan baya jukewa kenan yakan shimfiɗa tafukan a kan ƙasa ya meke yatsotsin sun kalli alƙibla sannan su ma yatsotsi waɗanda suke na kafa manzan Allah yakan shimfiɗa su yakan kafa su ma'ana ya zamanto sun fuskanci alƙibla kenan gefen yatsotsin sannan ya zauna a zama na farko ga zaman da yake ya zauna a kan kafarsa ta dama ta hagu ta dama kuma sai ya kafa a zama na ƙarshe yakan turo kafar hagu ta fito ɓangarensa na dama sannan ya kafa kafar dama sannan sai ya zauna wato a kan mazauninsa وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية إن ذلك في صلاة الليل wato daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata nuska kenan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zuwa sallah manzon Allah yakan ce wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa an gane ku wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushriki sai ya ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سيتي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك هكا من الله صلى الله عليه وسلم يكن يوانا الدعاء to wannan addu'a ina ne mahallin yinta mahallin yinta shine bayan mutum yayi takbiratul ihram bayan ka daga hannuwanka ka ce Allahu Akbar to kafin ka yi isti'aza ka yi basmala ka fara karatun fatiha kasan zo da wannan addu'a shi ne ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lalle ya kasance idan ya tashi zuwa sallah ma'ana bayan ya yi kabbara ta harama manzan Allah yakan ce wajihatu wajihiyar da zai faɗarar samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata game da duk wata ibada ga ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai hanifan kuma ina mai karkace ma komai ina mai fuskantar ubangiji na subhanahu wa ta'ala ma'ana idan aka ce hanif wanda ya karkace ma komai wato ya fuskanci ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kenan mutumin da ya rungumi musulunci ya ba komai baya shine yace wajjahatu wajhiya na fuskantar da fuskata da me kenan da dukkan wata ibada na tsarkake ta lillazi ga ubangijin da fadarar samawati wal arda ya halicci sammai bakwai wato da kasai bakwai hanifan wannan mansubun ne alal hal ma'ana kuma halin na karkace ma komai na fuskanci ubangijina wa ma ana minal mushriki ni bana daga cikin jimillar mushrikai ma'ana bana tare da su an gane ko kamar yadda Ibrahim alaihi salam ya Allah ya faɗa wai zakara Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi shine yace wa ma ana minal mushrikin ni bana tare da mushrikai sai yace inna salati lalle sallata wani suki da duk wata ibadata wa mahayaya da duk wani aiki da nake aikatawa a rayuwata na ibada wa mamatiya da duk wani abu wanda yake na mutuwa ta kenan abubuwan da ke biyo baya bayan mutuwa yace lillahi rabbil alamin gaba ɗaya na Allah ne ubangijin halittu la sharika la kuma ba shi da abokin tarayya an gane ko ba shi da abokin tarayya a cikin zatinsa baya da wani a cikin rubu a cikin zati ko a cikin wato a cikin rububiyya ko a cikin uluhiyya hakanan a cikin al'asma wa sifat shine yace la sharika lahu ba shi da wani abokin tarayya a cikin duk abin da ya shafe shi abin da yake banta da shi wa bi zalika umirt wato da haka aka umarce ni cewa duk wani abu mai sunan ibada in tsarkake shi ga ubangiji na subhanahu wa ta'ala wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimina kuma ni ni ne farkon masu meka wuya da ji da bi zuwa gare shi daga cikin wannan al'umma sai ya ce Allahumma antal malik ya Allah kai kai ne sarki wanda yake mai cikakken mulki mamallakin kowa da komai an gane ko don haka al-malik ya fi fadi akan malik idan aka ce malik ya mallaki wani abu amma wani abu bai mallaka ba amma ya ka ce almalik wanda yake da cikakken mulki wanda ya mallaki kowa da komai ke don haka almalik wato an gane ko almalik ya fi faɗi akan malik shine a nan ya ce allahumma anta almalik ya ce ya allah kai ne wato mai cikakken mulki mamallakin kowa da komai la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa an tafaci kai an rabbi kai ne ubangiji na ma'ana kai ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne an gane ko wa ana abduka ni bawanka ne shine malam sai ce ila akhirih kenan haɗi zuwa ƙarshen addu'ar ƙarshen addu'ar kenan bayan wa ana abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi ya ubangiji na na zalunci kaina wa atarabtu bi zambi kuma na yi furci game da laifi na cewa ni mai laifi ne faghfir li zunubi jami'an ya ubangiji na roƙonka nake ka gafarta min zunubi zunubai na gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu mai gafara zunubi in ban da kai kamar yadda ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin yanda al'amarin yake babu mai gafarar zunubi in ban da kai wahadini li ahsanil akhlaq ya ubangiji na ka shiryar da ni zuwa kyawawan halaye da dabi'u la yahdi li ahsin ahsaniha domin ba wanda ya isa ya shiryar da bawa ga mafi kyawawan halaye da dabi'u illa an taface kai la ya hadili a hasaniha babu wani wanda ya isa ya shiryar da wani ga kyawawan halaye da ɗabi'u illa an taface kai wasu rufe an nisa aha ya ubangiji na ka juyar min da dukkan wasu miyagun halaye da duk wasu miyagun ɗabi'u la ya sirifu an nisa aha illa anta babu wanda ya isa ya juyar min da miyagun halaye da ɗabi'u illa an taface kai labbaika wasu adaika ya ubangiji na na amsa maka na koma amsa maka lafazin labbaika wa sa'adaika ai wannan labbaika ai ijabatan ba'da ijaba sa'adaika is'adan ba'da is'ad ma'ana na amsa maka na kuma amsa maka wal khairu kulluhu fi yadayka al khairi gaba ɗayansa a hannunka yake wa sharru laysa ilayka sharri ba gare ka ba yake ma'ana sharri ba a kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da shi shine yace wa sharru laysa ilayka wato sharri wato bai zaman tuba gare ka kenan ba a kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da ayyuka waɗanda suke na sharri kuma haka ba a danganta masa domin duk abin da Allah ya yi ko da kai kana ganin sharri ne to akwai hikima komai da Allah ya yi akwai hikima shine mahalicin alkhairi da sharri to amma sharrin ba tsantsar sharri bane akwai hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce yanzu misali idan ka ɗauki wuta sharri ce ko ba sharri ba ce sharri ce kul afa unabbiukum bi sharrin min zalikum annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru to amma Allah da ya halicci wuta akwai hikima me Allah ya faɗa na hannu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqin wuta ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka maida ta tunatarwa saboda wuta ta lahira wannan wuta ta mu ta duniya Allah ya halicce ta domin ta zame mana tunatarwa game da wuta wadda take ta lahira wa mata allin mutum kuma amfani ne ga matafiya wuta da ake in ka goga itace da ake fitar da ita kamar iccen zurma da abin da ya kama da haka to kaga hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala game da halittar wuta akwai abubuwa na amfani kaga ba sharri bace tsantsa da haka duk wani abu wanda kake ganin cewa sharri ne to a wurin Allah subhanahu wata'ala ba sharri bane ba a danganta masa sharri domin akwai hikimar da ta sa Allah ya halice shi kenan ba a kusantar shi da sharri kuma sannan ba a danganta masa sharri don haka a nan manzan Allah ya ce wa sharru laisa ilaika sharri wato bai zaman tuba gare ka sai ya ce ana bika wa ilaika ni ina tare da kai kuma zuwa gare ka nake ma'ana na fake zuwa gare ka tabarakta ubangiji na ka ɗaukaka ko kuma alkhairunka sun yawaita wata alaita ka ɗaukaka astaghfiruka ina roƙonka gafara wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka wannan kenan ana kiranta du'a'ul istifta addu'a ta buɗe sallah kenan bayan mutum yayi takbiratul ihram kafin ya fara karatu to zai zo da wannan addu'a a wata riwaya sai ce inna zalika fi salatin layl wannan manzon Allah yakan yi ta ne a cikin sallah ta dare amma fa ba dan take fanta da sallah ta dare don haka ta hada sallah ta farilla da nafila sawa'an salloli na dare ko salloli waɗanda suke na yi kenan bayan mutum ya yi wannan addu'a sannan sai ya yi isti'aza sannan kuma sai ya yi basmala sannan sai ya fara karatun fatiha to a nan wani yakan iya cewa a bayyana ake yin ta ko kuma a ɓoye a ɓoye ake yin du'a'ul istifta akan bayyana amma da wata manufa shine manufa wadda take ta karantarwa domin wanda bai san ba ga abin da ake san cewa ga yanda ake da haka aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda a nan ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bayyana amma ta fuskar karantarwa da haka amma abin da yake sunna shine yin wannan addu'a a gobe وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألت فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه wato daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kabbara lis salati idan yayi kabbara ta sallah ta kabiratul ihram sakata hunaiha in ma ka ce hunaiha ko ka ce hunaiha me ake nihi da hunaiha ai as-sa'atul qalila ma'ana dan lokaci takaitacce kenan shine yace sakata hunaiha manzon Allah yakan dan yi shiru qabla an yaqra wato kafin ya fara karatu bayan yayi takbiratul ihram kafin ya fara karatu manzon Allah yakan yi dan shiru fasa'altuhu sai na tambaye shi na ce ya rasulallahi bi abi an wa ummi kamar yadda yake cikin wata riwaya ya ce zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata don na fanci rayuwarka ya rasulallahi na ji kana yin kawaici bayan ka yi kabbara ta harama kafin ka fara karatu me kake faɗa ya rasulallah manzo Allah sai ya ce masa aqulu ina faɗa in ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya ya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina ya ke ne baya wato zunubai kenan ya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina kama ba a ta bainar mashirki wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafadarta kaga mahudar rana da mafadarta abubuwa ne biyu waɗanda ba sa haduwa mahudar rana da mafaɗarta ba sa haduwa to haka yake fatan Allah ya nisanta tsakanin shi da duk wasu laifukansa kamar yadda ya nisanta tsakanin mahudar rana da mafaɗarta sai ya ce Allahumma naqini min khataayaya yace ya Allah ka tsarkake ni game da kurakurai na kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yanda ake tsarkake farin tufafi game da datti saboda shi farin tufafi datti ya fi gaggawar bayyana a jikinsa duk wani launi in ka haɗa shi akan abu wanda yake fari kai tsaye zai bayyana don haka shi ne ya ce kama yunakka saugul abiyadu min danas kamar yadda ake wanke farin tufafi game da datti domin idan farin tufafi ya ɗau datti idan aka wanke sai an murje an murje an cuɗa sai an ga wannan datti ya bushe gaba ɗaya amma in kamar misali wani launi ne launi baki ko launi wanda yake tsanwa da abin da ya kama da haka da ya ka masa ruwa ɗaya ka yi sama-sama kawai shi kenan ba maganar ka ce sai ka murza komai ya fita amma in farin tufafi ne wankewa za ka yi ta yi sai ka ga dattin nan ya rushe gaba ɗaya to shine a nan yake addu'a yake fatan Allah ya wanke shi game da dattinsa na zunubi irin yadda ake wanke farin tufafi game da datti sai ya ce Allahumma ghasilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni game da kurakurai na bilma'i da ruwa wa sarji da raba wal bardi da kankara idan aka ce asarj ita ce raba kenan shine kenan naji wadda take sauka kankara wadda take sauka daga sama ita ce asarj sai ya ce walbar wato da kankara ya ce ya ubangiji ka wanke ni game da wato zunubaina to tare da cewa kamar yadda shekul islam allah ya ji kansa yake cewa shi babu abin da ya fitar da datti ya yi gaugawar fitar da datti daga jikin tufafi sama da ruwan gumi ruwan zafi an gane ko duk tufafin da za a yi ruwan zafi a wanke shi to datti ya fi fita sama da ruwa wanda yake na sanyi to me yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya Allah ka wanke ni game da kurakurai na bilma'i da ruwa sai yace wasalji da raba wal baradi yace da kankara alamai suka ce saboda shi zunubi abu ne wanda yake mai zafi mai raɗaɗi domin shine sababin abin da ke janyo azabar Allah shi kuma abu mai zafi in ana so a magance shi da me ake hada shi da kishiyar shi abu wanda yake mai sanyi kenan don haka anan yace Allahumma musilni min khabayaya bil ma'i was sarji wal barad yace ya Allah ka wanke ni game da kurakurai na da ruwa da kankar da rafa da kankara wannan kenan nau'i na biyu daga cikin du'a istifta kenan in ma kai waccan addu'a ko kai wannan an gane ko kamar yanda wannan shi ma hadisi ne wanda yake mustafakun alaihi وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقضي والدار قطني موصولا وهو موقوف ونهوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه wato daga umar allah ikara masa yadda lalle umar ya kasance yana faɗa subhanaka allahumma wa bihamdik yakan ce subhanaka allahumma ya allah tsarki ya tabbata gare ka game da duk abin da bai dace da kai ba wa bihamdika kuma duk wani yabo wato da wata godiya cancanta ne gare ka wata barak smuka sunanka ya ɗaukaka wata ala jadduka girmanka ya girmama in aka ce aljaddu shine al'azuma kamar yadda ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada shine ya ce wata barak smuka wato sunanka ya ɗaukaka wata ala jadduka kuma girmanka ya girmama wala ilaha gairuka babu wani abun bauta bisa wala ilaha gairuka babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in ban da kai haka umar allah ƙara masa yadda yakan yi wannan addu'a wato bayan ya yi kabbara ta harama kafin ya fara karatu kuma haka umar allah ƙara masa yadda kamar yadda yake cikin wata riwaya mimbari yake yake hawa sai ya karantar da jama'a wannan addu'a ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan haka dai a takaice kamar yadda malam ya faɗa hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi da dangane wanda yake munqati ma'ana akwai datsewar sanadi al-Imam Ad-Darqutni ya rawaito shi hadisi ne mausul kenan ya sadu har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa huwa mawquf an gane ko hadisi ne mausul kenan an samu ittisalu sanad sai dai yace wa huwa mawquf hadisi ne mawquf ma'ana Umar Allah ya kara masa yadda shine yake wannan addu'a tare da cewa ya zo ta hanyoyi daban-daban wanda yake tabbatar da hanyoyin da suke tabbatar da hadisi ne marfu kuma tare da cewa yanda Umar din yake karantar da jama'a wannan ya tabbatar da cewa hukuncin hadisin hukuncin hadisi ne al-marfu ma'ana faɗa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan wannan nau'i na uku daga cikin addu'a ta buɗe sallah sannan sai malam ya ce akwai kwatancin wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri hadisi ne marfu inda al-khamsa kenan wurin ashabu sunan da al-imam ahmad sai ya ce wa fihi a cikin sa wa kana yaqulu ba'da takbir wato manzon Allah yakan faɗa bayan kabbarar sai ya ce wato Umar yakan faɗa bayan kabbarar ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa bayan yayi kabbara sai ya ce a'udhu billahi samii'il alimi minash shaitanir rajim a'udhu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim ina neman tsari da Allah as-sami mai matukar ji game da duk abin da bayansa suke faɗa al-alim masani game da abubuwan da suka koye a cikin zukatansu da abin da suka bayyana minash shaitani game da shaitan ar-rajim wanda yake abin jefewa ko kace abin nisantawa game da jin kan Allah min hamzihi wato game da shafarsa abinda ake nihi da hamzu shaidan shine aljunun wasa ma'ana irin tabon shafa da aljini yake ba mutum ya ringa faduwa shine ake kira da hamzu kamar yadda yace wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin shine yace min hamzihi game da shafarsa kenan yanda da zaran ya shafi mutum mutum zai kife ya fada a sore ko kuma da zaran ya shafi mutum hankali ya wuce shine ake kira da hamzu sai yace wa nakhihi wato da wasiwasinsa da yake jefa ma bawa a cikin zuciyarsa ya ringa ganin cewa shi wani abu an gane ku girman kai da shaidani yake sama mutum a cikin zuciya shine annafq kenan wasiwasi ya nuna maka cewa kai wata tsiya ne ka ringa ganin kowa cewa ƙasa da kai yake wa nafsihi wato sannan da busar shi ya ake nihi da annafsu shine busa na ɗan dabo da suke yi a cikin kulli kamar yadda ya ce wa min sharrin nafafati fil uqad kenan shine ya ce wa nafsihi wato da busa ta shaidani domin duk inda ɗan dabo yake yana tare da shaidani shine yake sanya shi yayi wannan busa ga wanda ake nihin yi masu sihiri wannan shi ma nau'i ne daga cikin du'a'ul istifta kenan a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan kenan wani lokaci bayan ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka sai zo da wannan a'udhu billahi samil alim wani lokaci fa a'udhu billahi samil alim ita kadai ce du'a ul istiftahi an gane ko ita ce du'a ul istiftahi kenan don haka in ka zo da wannan siga kenan in zaka fara karatun fatiha ba sai ka zo da isti'aza ba wannan isti'aza ta wadatar wanda ka zo ita ce matsayin du'a'ul istifta kuma ita ce matsayin isti'aza amma in da wancan ka zo subhanaka allahumma bihamdika ko wadancan da suka gabata to kafin ka fara karatu sai ka yi isti'aza kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim da haka waɗannan du'a'ul istifta waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai kusan kala shida kamar yadda shek nasir albani allah ya ji kansa ya tattaro su a cikin littafinsa sifatu salatin nabi da haka kenan wannan malam ya zo mana da su kenan bayan mutum ya yi takabiratul irani menene ke biyowa baya tunda yana babi ne na musamman wanda ke bayyana sifar sallah ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam waɗancan hadisai biyu na farko malam ya zo da su don ya nuna mana farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake idan ya fuskanci alƙibla yakan yi kabbara ya ce Allahu akbar sannan kuma sai ya daga hannuwansa kenan dabra da kafaɗu to bayan haka ne zai biyo baya abin da zai biyo baya shine wannan ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i kenan du'a'ul istifta ita wannan du'a'ul istifta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka fadar wasu malamai na cewa wato ba za a zo da wata addu'a bayan kabbara kawai fatiha mutum zai fara wannan duka mai gashi gefe du'a ulistifta abu ne wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a darasin mu a yau mun ga kusan siga kusan gudu ko mu ce nau'i kusan gudu nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك